بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wadda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah kaddare mu da zuwa wannan rana ta lahadi da muka saba karatu na fi'ihu muna karanta wannan littafi hallul masail wadda Allah ya kaddara wayansu bayan Allah suka yi ayyukoki don masa sharhi a halari aka masa sharhi kaga aikin ya kai aiki ai kowa yana yin aiki ne wadda ranar gobe kiyama zai samu wanda ya rubuta littafin ahalari din ya yi aikinsa ya wuce da tsawon shekara kusan 400 da wani abu yau gashi aka samu wanda kuma ya zo ya masa sharha ƙarin bayanin ayyukokin da ya yi ya ɗauka ya dinka kawo ayoyi da hadisai kaga wannan aikin ya kai aiki an ce wanda ya rubuta wannan littafin gaba ɗaya shekarunsa sha bakwai ya rubuta littafin duka shekara goma sha bakwai rak a duniya sannan kuma ya mutu yana da shekara ashirin da ɗaya kuma rabon littafin da shi ko ce daga yin littafin zuwa yanzu ɗari hudu da sittin da biyu da wani abu kaga tafiyan ta kai tafiya to mutanen da suka yi wancan aiki din kai yanzu ka zo mai ma za ka masa sai dai sharhin kenan ya ka samu wanda ya ɗau littafin ya dinka kawo ayoyi da hadisai ya kuma ƙara aiki cikin aiki ubangiji allah ya biya su da aljanna gaba ɗaya mu kuma da muke karantawa allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji na hani allah ya ba mu ikon hannuwa wannan darasi yau in allah ya yarda za mu ci gaba da darasi na sha bakwai kenan a wannan littafin zama na sha bakwai wadda mun samu tseko da dama ubangiji allah ya karba mana kuma yau ina ji muna 20 da nawa ga wata 25 ne ko da shida yauwa ga watan daya na musulunci sa'annan kuma shekara ta 1447 yanzu yanzu fa an fara da bakwai kuma kafin a juya kuma sai ka ji an ce maka ai da takwas mata ba ana haka kuma ana kaiwa kuma sai ka ji ana cewa wani ma ya rasu yau shekaransa ɗaya da mutuwa har a zo wani lissafin yanzu shekaransa ashirin da wani abu allah ka bamu da sauki allah ka sa mu cika da imani waɗanda suka yi wa'annan ayyukoki muka zo muka samu ya ubangiji allah ya saka musu da alheri wanda suka rasu allah ya ji kansu allah ka zaunar da kasar mu lafiya duk masu nufin kasar mu da sharri allah ka mayar musu sharrukan su kansu masu nufin mu da alheri allah ka zaunar da mu lafiya ka ƙara wa iyalan mu albarka baki ɗaya waɗanda muka haifa da wadda za mu haifa nan gaba allah ka musu albarka wanda suka kangare Allah ka dawo da su kan hanya wannan darasi yana gudanuwa ne karkashin wannan kungiya ta jama'atul izalati bid'a wa iqamati sunna wanda Sheikh Ismail bin Zakariya ya kafa ta ubangiji Allah ya ji kanshi da rahama wanda yake jagoranci haliyan yanzu Sheikh Sani ya jingir Allah ya taimake shi tare da mataimakansa baki daya kuma darasin da muka yi wancan sati muka kwana mun kwana ne a sunnonin alwala mun karanta farillan alwala mun karanta sunnonin wa'insu daga cikin can mun kai su ma har ƙarshen muna ƙarin bayani ne akan wanda ya manta wata farilla ko wata sunna a yaya zai yi meye ne zai gyara ubangiji allah ba mu ikon gyarawa zan dan koma baya kaɗan a cikin darasin da muka yi ɗin wa ƙala shek rahimahullahu ta'ala shafi na 38 yawwa wanda ya rubuta littafin ahlari Allah ya masa rahama ya ce wa man nasiya fardan duk wanda ya manta wata farilla min a'da'ihi daga wurin ba da ita bi ma'ana daga gabanta mutum yana alwala ne sai yanzu ai fiska farilla ne sai ya manta wanke fiska sai ya wanke sauran to wanzu shine yake magana akai fa in tazakkarahu bi qurbin in ya tuna ya manta wanke farilla a kusa qurbi din shine bai yi sallah ba fa'alahu wa ma ba'adahu to ya wanke inda ya manta ɗin da abun da ya yi a bayansa yanzu misali fiska ya manta ya tsallake fiska bai wanke shi ba sai ya wanke hannu ya yi shafan kai ya wanke kafa kawai to sai ya tuna bayan ya idar da alwalan ai bai wanke fiska ba to in ya zo zai wanke fiskan ya sake maimaita wa'annan ɗin Allah ya ganar da mu wa in ɗala in kuma har ya yi sallah shine ya yi tsawo shine ɗala ɗin fa'alahu wahadahu to shi kadai fiskan kadai zai wanke wa adama salla qablahu amma zai dawo da sallan da yayi kafin wankewa amma mun fahimta can bai yi sallah ba aka ce zai wanke tare da wanke sauran abun da yayi baya nan aka ce to har ya riga yayi sallah sai aka ce to zai wanke iya fiskan kadai in fiska ne zai maimaita sallan kuma amma mun fahimta saboda mai a ce mar ya maimaita sauran ba kan ya zama hukunci biyu a laifi ɗaya yanzu tun da wanke fiskan ne har ya yi sallah to yanzu kuma in ya wanke fiskan to ya zo ya sake sallah ba sai ya sake sauran ba yanzu ɗazu kuma bai yi sallar ba to tun da bai sallar ba to ya sake wanke sauran wuraren shine punishment din Allah ya ganar da mu ya ce wa manta zakarar madmabata to wanda ya manta sunna fa yanzu ai aikin farilla aka yi ko to in sunna ka manta fa wa in wal madmabata wal istinshaqu wal istinsaru kaga ai farilla sunnoni ne wayannan yace to shi ya manta ba'ada an shara'a fil wajahi bayan ya fara yin farilla yanzu misali bai yi kuskuren baki ba bai shaka ruwa ba ko kuma kuskuren baki ne kadai ya manta san da har ya fara wanke fuska sai ya tuna ai bai kuskuren baki ba sai aka ce to kar ya koma don wanke bakin ya ci gaba da alwalansa kawai bambancin farilla da me da sunna fala yarji'u ilaiha aka ce to ba zai koma zuwa ga wanke sunnan ba hatta yutimma wudu'ahu har sai ya cika alwalansa in ya gama alwalansa sai ya zo ya kuskuren baki din amma mun fahimta in kuma har ya yi sallah fa sai ya tuna bai yi kuskuren baki ba sai aka ce to zai yi kuskuren bakin ne don sallan gaba wannan kan tasha amma ɗazu farilla me aka ce masa zai sake sallah to kaga dole sai mun bambance menene sunna menene farilla Allah ya bamu ikon yin haka wa man nasiya lum'atan duk wanda ya manta lum'a in an ce lum'a shine abin da bai kai gaba guda ba ɗazu ai mun ce gaba guda shine ya manta fiska misali to yanzu abin da ya rasa din shine yanzu kaman kafansa ne kaga ai kafa farillanta shine daga idon sawu zuwa sauran to sai ya manta gurin da ya kai shatin kwabo me ne kwabo za mu ce ni ma ban santa ba amma ya dan bar guri ne kaɗan wanda bai kai duka kafan ba amma bai bare kai abin nan bai kai gaba guda ba amma kuma dai ana iya ganin sa to shi ya manta gasalaha to ya wanke ta wahadaha ita kadai bi niyyatin amma da niyyan cewa ita din mene lum'a ne wa in salla qabla zalika in yayi sallah kafin ya wanke wannan lum'a din a ada to zai dawo da wannan sallah din kaga tunda wurin wankewan farilla ne kamar mun fahimta Allah ya ganar da mu wa in taraka sunnatan to in sunna ya bari fa yanzu lum'an a wurin sunna ne falaha in fa'alaha ya aikata ta wala yu'idu salata amma ba zai dawo da sallah ba yanzu ana ƙara bambanta maka fa sunna daban farilla daban mustahabbi daban farilla ba yadda za a yi ai sallan in dai ka barta da halin ka yi ta baka yi ta ba to sallar bata yi ba sunna kuma in har ka riga ka yi sallah ta sha sai yaushe sai zai sallan gaba kuma Allah ya fahimtar da mu sai ya ce ya ani mai sharhan littafi ya ce ya ani anna man nasiya fardan duk wanda ya manta wata farilla aw lum'atan ko kuma lum'a min a'dha'il wudu'i daga gabban alwala fa'alaha fa'alahu to ya aikata bi ma'ana ya gyara shi wa ma ba'adahu da abin da yake baya in tazakkara bi qurbin amma in fa ya tuna a kusa shine kafin yayi sallah wa in dala in kuma yayi nisa fa'alahu wahadahu ya aikata ta shi kadai wa adama salla bi haza kuma zai dawo da sallan da ya yi kafin ya yi wanke wannan ɗin bi hazal wudu'i da wannan alwala ɗin na kisin saboda ya rage fi arkanihi a cikin rukunan alwala ya rage wani abu me ya rage game guri da ruwa nan lum'a ko kuma gaba guda tun da ya rage wannan to sai ya sake wannan sallah ɗin li hadisi anas radiyallahu an daga hadisin anas Allah ya kara masa yadda kala ya ce ra'aitu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ce naga annabi tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi ko kuma ra'aitu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ga wani mutum fi qadamihi a diga diginsa kafa kenan mislu zufurin lam yusibuhu ma'u ya ga a diddigen wani ya yi alwala amma akwai gurin da bai samu ruwa ba kwatankwacin farce mun fahimta bai samu ruwa ba faƙala lahu sai annabi ya ce da shi irji fa ahsinul wudu'aka yace koma ka gyara alwalan bi ma'ana ka kyautata alwalanka shafi na 38 ne ka je ka me ka gyara gyara alwalanka wal hadisi khalid bin ma'adan an ba'di ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yace wani hadisi wanda ya zo daga shashin sabon annabi Muhammad tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare su a gare su a gare shi yusalli ya ga wani mutum yana sallah wa fi zahari qadamihi a bayan diddigensa lum'atun akwai inda bai samu ruwa ba qadara dirhamin amma ya kai fadin dirhami bi ma'ana kamar mu ce naira lam yusibhal ma'u ruwa bai same shi ba فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي أمر تشي أن يعيد الوضوء والصلاة تند يا رجال يا صلى سي أكتي تو يكوما يجي ساكي الولاء تو أبن دا أكي نفي دا الولاء أنا شيني يوانك وجن الوضوء دا ياري بعد شريعة با وانكي وانزو كو هنونا نوانكي يا زما وضوء amma mun fahimta in a shar'an ne kuma gaban da aka ware ka yi amfani da su sai ka wanke su shine alwala Allah sa mun gane sai ya ce mar ya koma ya wanke wajen sa'an ya yi mai ya zo ya sake sallah wa anna man nasiyal madmadata wanda ya manta kuskuren baki wal istin shaqa ko shaƙar ruwa wal istin saru ko facewa shine bi ma'ana sunnoni walam ya tazakkar ha bai tuna ta ba illa ba da shuru'i hi bayan sai da bayan ya fara fi gasale wajahi ya fara wanke fiska wala yarju ilaiha to ba zai koma zuwa ga sunna ba ba zai koma zuwa ga wannan sunnan ba li'annaha sunnatun aidan ita sunna ne wa gasulul wajahi fardun amma wanke fiska ai farilla ne fala qa'ila bi ruju'i babu wani maganan da aka faɗa don a koma wai ma'ana ka ya gaya ma ba wata masaban da ce sai ka koma ka yi wannan abin da ake nufi kawai ka ci gaba da alwalanka saboda mahimmancinsa a sallah bai kai alwala bai kai mahimmancin farilla ba Allah ka samu gane min alfara'id na daga farilla ila sunna zuwa ga sunna ba a wani rubutu a ce ka koma ka yi sunna sa'an nan ka dawo ka yi farillan ba wa anna man nasiya wa tarka suna yace wanda ya manta ko ya bar wata sunna min sunanil wudu'i daga sunnonin alwala fa'alaha wala yu'idu salata zai aikata ta amma ba zai dawo da sallan ba wa inna ma yaf'aluha zai je aikata ta ne lima yastaqbilu ga sallan da yake zuwa minas salawati na daga salloli li anna salata tatimmu duna hazihi sunna don ita sallah ko an yi ta tana cika ba tare da wannan sunnan ba amma mun fahimta kaga dole karatu ya kama mu kenan kuma karatu ba wai he lalle ka sa littafi kana karanta baki kana fassarawa shine wai kana karatu ba shine ba shine ka zamanto mai karatu ba sam in dai ka san meye kake yi to ai ka fita daga jahilcin wannan abu amma mun fahimta wani shi abin da Allah ya hore masa ya karanta bakin ya fassara wani kuma abin da Allah ya hore masa zai zauna ne ana karantar da shi wani kuma abin da Allah ya hore masa zai dinka ji ne kawai yayi aiki wani kuma zai yi tambaya ya kuma yi aiki kaga ai an gama amma kar ka zama na biyar na biyar shine baya cikin wa'annan gaba daya kuma zai sallah bata karbu ba kaga an samu damuwa kuma duk mutumin da ya sallah bata karbu ba to yayi asarar rayuwarsa na duniya ka saboda me saboda ita sallar nan ita ne za a fara gwada maka bayan tauhidi in kaga ana gwada aiki to fa wannan mai aikin yana da wani abu ne ma ake gwada masa dan alqur'ani ya tabbatar da cewa wayan sukan ma wala yuqimu lahum wazna ba a sa musu masu kelin gwadin awu don ba su da ma komai a can dan ba su da me ba su da ma komai wanda za a gwada shi Allah ka bamu da sauƙi ka mana mafita aka ce don sunna tana sunnan alwala al sallah tana cika bi ma'ana tana iya yiwuwa a ce an yi ta ba a yi sunna ba don ka manta shi ba za a ce kuma sai ka dawo da wannan mene wannan alwala ba liƙaulihi alaihi salatu wassalam don faɗin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam li'arabiyin ga wani mutum balarabe hina allamahu lokacin da yake sanar da shi min alwudu'i yadda zai yi alwala fala tatimmu salatu illa bihi yana karantar da shi duk abin da sallah ba za ta cika ba sai da shi to da ya karanta masa bai sa da sunnonin alwala ba amma mun fahimta sunna daga aikin annabi aka samu sallallahu alaihi wa sallam la tatimmu salatu ga hadisin yace la tatimmu salatu ahadukum hatta yusbihu alwudu'a yace sallan ɗayan ku ba ta cika har sai ya kyautata alwala kama amara Allah ta'ala kamar yadda Allah yayi umurni fa ya gasilu wajahahu wa yadaihi ila mirfaqaini kaga sai ya fara masa ga yadda farillan ya fara ya ɗauko maganan aya ya ce fa ya gasilu wajahahu sai ya wanke fiskansa wa yadaihi da hannayensa to hannun zuwa ina sai ya ce ila mirfaqaini zuwa gwiwan hannu zuwa ina gwiwan hannu wa, wa yamsahu ra'asahu sannan ya shafi kansa wa rijlaihi da kafohuwansa ila ka'abaini zuwa idon sawu kaga farillai aka gaya maka ai ai ba ma maganan me ba ba ma maganan sunna ba saboda me sunnan aikin shi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya ma da ta zo me tace ne idza qumtu ila salah in kun tashi za ku yi sallah faghsilu wujuhakum wanke fiskokinku wa me wa aydiyakum da hannayenku ila almarafiqi zuwa gwiwan hannu zuwa ina gwiwan hannu wamsahu bi ru'usakum ku shafi kawunanku wa me wa rijilaiku da kafofuwanku wanke shi ake yi karka ce an ce ka shafa kai mun fassarar mutanen can Allah ka ba mu da sauki san mutum akwai tawili rawahu abu dawuda falam falam yazkur rasul sallallahu alaihi wa sallam ma'a fara'id shay'un yace annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga bai ambata tare da farilla akwai wani abu ba ai farillan ya jero ya fara ma daga fiska ya ce ma hannu ya ce shafan kai ya ce wanke kafa ba su ne ba mina suna na daga sunnoni fa'ulima anna salata la tu'adu litarkiha to daga nan aka gane cewa ashe sallah tana cika ba a ce mutum ya dawo da sallah don ya bar sunna to kaga aikin fikihu ya taso mutumin da ya ce maka shi gaba ɗaya hadisi zalla banda fiqihu to ya samu matsala saboda me saboda a hadisan nan yanzu amin yana da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce balaga idan mutum ya kai cewa wala dallin liman ya ce wala dallin qulu amin ku kuma ma mu ku ce amin kaga hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma ga sallah ga annabi hadisin da ya karkawa yake cewa sallah ba ta yiwa bi ma'ana babu sallar da za ta karbu wadda ba a karanta ummul qur'an ba ita ce suratul fatiha gaba daya to yanzu idan ka dauko hadisan nan guda biyu duk hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko to idan ka ce manta cewa amin nayi mantawa nayi zan sake sallah ko ba zan sake sallah ba ko kuma a manta karanta abin nan fatiha nayi gaba daya zan sake sallan ko ba zan sake sallah ba kaga nan idan dai baka waya malaman fiqh ba to za a yi kwado kenan me yasa in ka manta amin sai ka yi sujjada kenan ko ko kuma ka ce a to ai yanzu na manta amin bari sake sallar gaba daya kaga an samu damuwa kenan sai malamai suka ce abinda ake nufi da cewa amin din amin din tana matsayin sunna ne sunna kuma yanzu misali idan ka ɗauki cewa amin din udda min fatiha ka lissafa ta tana cikin fatiha to ka faɗe ta dole ce idan kuma baka lissafa ta tana cikin fatiha ba amin istajaba ne kana neman Allah ya karba maka addu'anka amin ai addu'a ce ko in ka dauke ta amin addu'a ce sai ce to shikenan tana zaunin me amin din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya mun yace idan amin din ka yayi daidai da na mala'ika gufira laka ai gufira lahu ma taqaddama min zambihi ne Allah zai yaye masa zunubinsa abinda ake nufi shine Allah ya karba mana addu'a to kaga idan har ba za ka iya bambanta irin wayannan ba to sai a samu damuwa in kaga mutum ana faman karatu ana arba'una hadis ya dauko bulugul marami kana taba sai ce akwai bulugul marami a an rubuta to ya zaka da shi hadisi ne kuma ko to amma bai gane addinin da me ta kusa kusa ba yana so sai ya gama yanzu misali kai ne ka zo ka samu shinkafa da miya da nama da cokali a ciki me ya rage maka ba ci ba sai ka ce a tafau kai sai ka nemo irin shinkafa ka sa sa'an nan ta yi ka girbe ka susuke ka zo ka dafa ka ci da kanka shine inda matsalar mutumin da ya ce shi ba ruwansa da fiqihu kenan malaman fiqihu na yanzu wannan ba a haliri bane aka zo aka mata aiki ai da hadisai ne da ayoyin alkur'ani aka zo aka tara an gama maka aiki gaba daya me ya rage maka ka karanta kawai kai aiki sai ka ce kai ma sai ka bi doron hadisan nan sai ka bi doron ayoyin sannan ka zo ka haɗo su wuri guda sannan ka zo kai aiki da su ai haka mutu baka yi wani aikin ba ma ko ba haka bane Allah ka bamu da sauki yasa duniyan nan kar ka zara kai ta gudu a'a ka tsaya daidai dai waɗanda suka yi littafin suka sun yi shi da ilimi ne ba da jahilci ba Allah ka karba mana ka bamu ikon yi don kai ka mana mafita kusa da nesa to wannan abin nan sunnoni sun ƙare ƙarin bayanin da ya yi kuma a wannan ya ƙare za mu shiga sabon babi insha Allah babu ko kuma ya ce faslun abin nan fada'ilul wudu'i fasalin da zamu shiga ko in ce babin da zamu shiga mene fada'ilul wudu'i fada'il shine mustahabbi mustahabbi mene mustahabbi an so ka yi in ba ka yi ba ba za a rubuta ma zunubi ba ba za kuma a tuhume ka ba kuma ba ka da laifi gurin Allah amma an so ka yi me an so ka yi Allah ya ba mu iko wa qala sheik rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin alari Allah ya kara masa rahama ya ce wa fada'iluhu mustahabban alwala at-tasmiyatu cewa bismillahi sai dai akwai ayyukoki game da mashabobi da ake tafiya mashaba in an ce mene mashaba makaranta makaranta shine mashaba ba wani abu bane wani mutum ya ta faman hayaniya yana wahalar da kai yace bismillahi wasiwaku da yin asuwaki wa za'idu ala gasalatil ula da ƙari akan wanki na farko wanki na farko shine yanzu wanke farilla an ce wanke fiska farilla ne to wanki na farko na fiskan nan shine farilla sauran duk an so ne kai in ɗayan ya game to sauran gabaki ɗayansu suna matsayin mai cire kokwanto amma mun fahimta Allah ya ganar da mu fil wajahi wal yadaini wurin wanke fiska da hannaye wal bidayatu bi muqaddimin ra'si da farawa da mafitar gashi in an ce wanke fiska farawa da nan din kai haka mustahabbi ne yau in ka fara daga ƙasa ka zo kai haka alwalarka ta yi amma fara daga nan kai hakan abinda ake neman farawan shine yake magana wa tartibu sunan da jeranta sunnoni wa qillatul ma'i da karanta ruwa alal udwi akan gaban alwala ba ka zo ka cika bokiti kai za ka yi alwala kadai ba ko irin kato buta nan mai rabin bokiti katu wannan mutum shi kadai ya karar da ita alwala banda shi haka ba ba israf wa taqdimul yumna alal yusra da farawa da dama kafin me kafin hagu haka tambayar mu na wancan satin ne ko satin gaba ne a ce yanzu mutum ne ya fara alwala ta hagu hagu har ya gama alwalan aka ce alwalarsa ta yi ko bata yi ba ni na bada aiki ne ma fa ina ji ko ko an kawo ranar mun gama ne ni aka ce wani ya ce bata yi ba zai ya sake ya ce to ya zo da hujja mai karfi wani kuma ya ce ta yi na ce kawo hujja mai karfi har yau da yau na ji hujjojin ba su iso ba amma dai ana ta alwalan kam Allah ya ba mu da sauki ya'ani to me wanda ya sharha littafi sai ya ce annal fada'ila ya ce lalle abin da ake faɗa mustahabbi na wudu'i na alwala alma'ahuza an same ta ne ko an ɗauko ta min amalihi alaihi salatu wassalam daga aikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce na ɗaya a tasmiyatu cewa bismillahi lokacin da zaka fara alwala lima wara da fi hadisi annahu lima wara da fi hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi annahu alaihi salatu wassalam lalle annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce la salata liman la me wudu'a lahu yace babu sallah a wurin mutumin da bai yi alwala ba wala wudu'a liman lam yazkuru ismallahi fihi kuma babu me alwala a wurin mutumin da bai ambaci sunan Allah ba amma mun gane amma wannan masafar sai ta ce mustahabbi ne wadda cewa wayansu mazahib din sun tafi kan cewa mutum bai ce bismillah ba ba alwala ba ta yi ba saboda wannan hadisi ne aiko to akwai wasu hadisai kuma wanda shi malik ya dogara a kan shi shine ya faɗi haka din amma mun fahimta sai ya ce me saboda lokacin da aka ce ya dauko hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zaka ci abinci menene ka ambaci sunan Allah a ciki idan kuma har ka fara ci baka ambata ba fa sai ya ce ka ambata mata ma zakara duk lokacin da ka tuna ka ambata amma mun gane sai ce na alwala ma misulu zalika Allah ka bamu da sauki rawahu ahmad wa abu dawuda mun faɗi ɗaya ko sai ce wastiwaku ya ce asuwaki ne ne suwak shine wannan itace da ake goge baki da shi in babu shi ka yi da yatsa abu dai ko mai dai wanda zai in ka sa a bakinka za a gane cewa me ka yi asuwaki babban abin da ake nema shine ka zamanto nazifan kana da tsafta annabi sallallahu alaihi wasallam a koyaushe baya rabuwa da aswaki hasan dan adam in ka ce ahlus sunna sai ya ce ma shi ahlus sunna ne ko wai sunna ko kafan katako amma rabon shi da yayi aswaki sai yayi sati ma eh kuma gashi nan sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi baya bacci karshen abin da yake yi sai yayi aswaki yana tashi farkon abin da yake farawa aswaki amma mu sai a hankali asuwaki a alwala mutum sai ga ya jima ma bai abin nan ya abin nan ba shi yasa sai ka ga in an samu wani abin nan yatsanka ta ɗanyi wuf ta wurin sai kaga kaman jini zai fito saboda me saboda ya hannun bakin ba a abun nan da shi Allah ka bamu da sauki ka mana mafita to annabi sallallahu alaihi wasallam yace me babu alwala ga mutumin da bai yi me ba bai yi bismillah ba ace aswaki kuma yace li hadisin fi hadisi annahu alaihi salatu wassalam hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kala yace laula an ashukka ala ummati yace ba da dan kar na tsanantawa al'umma na ba la'amartuhum da na dinka umurninsu na dinka umurcinsu mene bil siwaki da yin aswaki ma a kulli wudu'in a cikin kowane alwala kowane alwala annabi sallallahu alaihi wasallam yace da yace ko sai kayi me aswaki to kaga a wurin maluman fiqihu laula da yace shi yasa suka dauko shi ya dawo mustahabbi ba da dan kaga kar ya zamanto tsanani wa mutane kare zaman to tsanani yanzu ko mutum ne a masallaci ai akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana aswaki tsakanin da yin ikama kafin me kafin kabbara kaga mutum sai ga wani ya fito da shi yayi haka can an jima sai ka ji kaman ya dame ka yayi karau karau ya bubbuge ka can an jima ya sake kuma sunna yake yi sallallahu alaihi wasallam amma saboda me saboda mu din wayansu sunnonin ake an bar wayansu kuma sai ya zamanto wanda kaga mutum ya dabbaka kuma sai ya zama ya dame ka a wurin Allah ya bamu da sauki kaga ya gama ma da kai ai yanda ya baka hadisi ko na uku wa za'idu ala gasalatil ula ƙari akan wanki na farko ina ne daman ake wankewa fiska hannu ina kafa kafa ma saka wani yace to kafan ma uku ne yace yi uku ake wankewa Allah ka ganar da mu sai yace to ƙari akan wanki na me na ɗayan nan wanki na farko yanzu in fiska ne aka ce farilla kana wanke fiska da farko in ko ina ya taɓa ruwa to farilla ta cika za ka iya yin sallanka da shi kar ka ce wani sabon abu ne zai baka hadisi ka san wani in ba fawai wanda ya iya aka faɗa ba shi a tafau ba a iya alwalan nan ba a tafau ba a iya sallah ba me ake nema ka gane annabi ya yi ko bai yi ba wanda kake yin shine makarantar da kake bi suka ɗauka ko ba shi ba amma mun gane Allah ya fahimtar da mu للمي للإجماع على أن ال... على أن الواجب في أعباء مرة مرة yace to wannan ijma'i ne na malamai an yi ijma'i cewa abin da ake nufi da farilla shine wankewa ɗaɗɗaya duk inda wanki yake ɗaya wajibi sauran ba wajibi bane wali hadisi waye wali hadisi ibnu abbas hadisin dan abbas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala ya ce tawadda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratan marratan annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya gan shi ya yi alwala ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya kuma ɗan abbas ɗin an gaya maka zaman da ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ganar da mu Ahmad wali hadisi Abdullahi bin Zaid hadisin Abdullahi dan Zaid annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan marratan ko marrataini marrataini amin yace annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yayi alwala bibbiyu bibbiyu wali hadisi Uthman radiyallahu anhu haka hadisin sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a lalle annabi tsira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi yayi alwala salasan salasan yace uku uku duk wannan ba sahabbai bane to yanzu kai akwai wanda zaka yi jayayya da shi ne ka ma yi zamani da shi ne ba ka ma yi zamani da wanda ya ganshi ba ma to sai ya ce wannan ya ce ya ga annabi yayi alwala ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya duk gurin wankewa ce ɗaɗɗaya wanki wannan ya ce ya gani ne mai bibbiyu bibbiyu wannan ya ce ya gani mai uku uku uku to duk annabi ya yi yanzu ka ɗauki ɗaya a ciki ka yi shi gaya kyakkyawa shine gayan alwalan ka yi shi kyakkyawa ka yi sallah da shi ba ka gama ba ba ka da hujja shine karatun kawai abin da ake nema karatu ka gane kana da hujja kawai ko babu in kana da hujja ka huta amma fa baka da hujja to ka samu matsala wallahi ka samu matsala duk abin da ka yi nan tunda za a tambaye ka shi to in kai wanda kawai ganin mutane suke yi kai to ka samu damuwa za ka ce to mutane ne suke yi an ce ka bi mutane ne ba an ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka bi ba kuma da aka zo gurin malamai sai aka ce al'ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa in baka gane abu ba aka ce fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun kaga ka huta ai tunda yanzu babu annabi babu tabi'i babu sa babu kowa sun tafi sai wasu waye sai maluma da suka gadi aikin to nan kuma sai ka dinga me sai ka dinga lura wani malami ne zaka je sunni ya karantar da kai wani hadisi yana magana ya ce al'ulama'u umana'ullahi alal ardu malam ya dukulu fi duniya ya ce malamai su ne amintattun Allah a doron ƙasa matukar ba su zama 'yan duniya ba amma sun zama 'yan duniya aka ce fahazaruhum ka guje su kamar yadda za ka gudu in kaga zaki to ka guji wannan malami dan batan malami guba ne matsala ne sai ya zama duk sai ya sa ku a cikin damuwa saboda kai baka sani ba daman haka za ka ɗiba kawai ka yi ta yi Allah ka bamu da sauƙi ka mana mafita ina ne na hudu ya ce albida'atu bi muƙaddimin ra'asi ai an ce ma ka fara daga mina daga mafitar gashi muƙaddim shine magabacin kayi inda gashi yake fitowa in gashinka yana fitowa a tsakiyar ka ne don hankoto karka damu da naka dawo kan na kowa da kowa nakan ya zamanto shazzi ya zamanto mai bakon abu amma wanda aka fi ganewa wanda aka fi mene shine mafitar gashi inda aka saba adatan to daga nan aka ce ka yi ina ka yi ƙasa in ka ɗauka daga nan ka yi sama ma alwalanka ta amma babban mai aka so ka yi ka ɗauka haka ka yi ƙasa sai ce li hadisi abdullahi bin zaidi daga hadisin abdullahi dan zaid radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ya ce me masaha ra'asahu ya shafi kansa biya daihi da hannayensa guda biyu kaga mutum ganin dama mutum yayi da hannu daya in dai ya game kayin ko ina ba bai yi yadda ake so ba in kuma a'a ba wai ma fa laruri bane kawai ganin damansa ne ya mutum ya danyi hakan nan kai ya ci kuɗi ka san mutum ya gama shafe shafen mai a kai ga wai ba zai iya shafan kayi ba ba fa kowa da kowa ne yake hakan ba ba irin matasan mun nan masu dan barin gashi mai dan yawan nan hakan nan to na zai ɓaci a to shi kenan in ya ɓata alwalan kuma fa in aka yi sallah bata karɓo bai ta ɓaci kuma ta ɓaci ba to Allah ya ganar da mu abin da ake so shine ka shafa kayi hannu guda biyu duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar da su kuma ya dawo da su ina ji wancan lokacin mun yi ta magana sosai a kayi fa aqbala ya fara ta farko bihima da hannayensa wa adbara ya kai su baya adbara shine kai su baya bi muqaddimin ra'si in baka gane farawa da nan ya ce to ya fara da magabacin kayi magabacin kayi shine me shine mafitar gashin nan zuwa baya kayi ya kare bi ma'ana fiska kuma daga mafitar gashi zuwa ina akiri zakani fiska ya kare fadinsa kuma daga kunnan nan zuwa ina zuwa wannan kunnan Allah ka bamu da sauki fiska yan kayi daga nan zuwa nan wannan karshen kar ya zamanto an taba wuya an iso me wannan wanda wani na da dan kwari wani kuma bai da shi ko wa tartibu sunan da jeranta sunnoni littiba'i ayi li'amali alaihi salatu wassalam don bibiyan dukkan aikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda alwala daki daki aka yi ta alwala ba a yi shi a watsa ba a murattaban yadda yake a jeren nan haka yake yawa kar ka zo ka kawai ka fara ka ce barin wanke kafa yanzu can an jima ka ce to barin yi fiska bari to yi kunne barin shafi can a'a ka ɗauko shi yadda me yadda shari'a ta tsara shi nan haka za ka yi shi don me don aiki ne aka yi da ilimi wa taqdimul yumna alal yusra taqdim shine mai gabatar da yumna farawa da dama alal yusra akan hagu fara da dama kafin hagu duk abin da zaka yi kai me fara da dama kafin kai me kafin kai hagu li hadisi aisha don hadisin sayyida aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda qalat ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu taname tayammuna annabi sallallahu alaihi wasallam duk abunsa dama yake farawa da shi yana farawa da ina ne dama fi tana'ulihi gurin sa ma takalminsa tana'ul wa tarajjulihi da kuma tafiyarsa wata tsohirihi kai har ma tsarkinsa wa fi sha'anihi kullihi kai dukkan wani sha'aninsa da dama yake farawa da me yake farawa da dama an kaji an ce ka yi ta hagu dai to akwai matsala an ka ce dama to akwai damawa kenan baka ji an ce mutum yana da dama dama ya dama ba to ba da daman fa ya samu hagu kan ya samu damuwa ga mutum ba haushe sai ya ce maka kai yau kan gaba ɗaya ko ta hagu na tashi ne dan ya farka ya ga abun ba daɗi yau ya wuni ko ya bai samu abubuwa ba ko kuma wani abu ya ce kai wannan kamar mutum ya tashi ta hagu kaga ai da hausa ya faɗa amma me ne kuma addini ne sun yi aiki fa mutanen nan gashi nan da abin da za ka fahimta suke yin rayuwar sai ga an sa maka wani dokan ga- dokan ta Allah ne amma an maka ita a al'adanka aka ce karka ci abinci a tsugune in yaro ne ya ce mama me yasa ba a cin abinci a tsugune ya ce sai in kana ci ba za ka koshi ba sai ka yi rinka sauka ta ƙasa to bari in ya zauna fa sai ya zauna a cikin sa kenan kaga addini ne kuma ya hana ci abincin a me a tsugune din amma kaga da aka koya masa da wannan ɗabi'ar ya gane aka ce karka ci abinci ka dogar hannunka a ƙasa mutanen da sun zo wuce sai su taka maka hannu sai ka ɗaga saboda me ba shine ɗabi'an cin abinci ba ladabin cin abinci shine ka zauna kai irin zaman da alhaji bafan nan yayi shine ake so shine cin abinci irin zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yi kenan shine mai tarabbu'i sunan shi mutum ya ɗauka har kafansa ɗaya ya sa a cikin ɗaya ya zauna haka shine ake fi so amma irin zaman da sarakuna suka fi yi kenan ko to ina taqdimul yumna alal me alal yusra ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam me ya fi- kominsa dama yake farawa kominsa da me dama yake farawa wali hadisi abi huraira haka ne ba hadisin abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle annabi tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi kala ya ce wa iza labistum wa iza tawadda'tum yace kai ko zama ko alwala Allah ka ganar da mu fabda'u bi aimanikum to ku fara da dama duk abin da za ka fara ka fara da da yin dama shi yasa yana ɗaya daga gudun maluman tarbiyya suka ce mutum ya kasance yana gane yadda 'ya'yansa suke fara mu'amala ka fara ko duk abin da kaga ɗanka ya fara yi da shi to ka gane hagu ne ko dama in dama ne ya fi yi da shi to daman abin da ake nema sawa ya ɗauri dode amma in ka ga da hagu yake to ka yi ƙoƙari ka juya masa kafin lokaci ya ƙure akwai lokacin da ko ka yi yadda ka yi shi ma yana so ya koya- ya juya din ba zai juyu ba iya da wahalan sha'ani an baka ɗa ba an baka kawai don ɗawai kai dinga cewa ‘ya'yana biyar goma ‘ya'yana amma duk a ciki ba mai tarbiyya ina amfaninsa wallahi gwanda baka haihu ba ya fi maka sauki a lahira saboda duk ɗan da ka kawo shi ya zama guba wa al'umma to wallahi ya haɗa ma bala'in da kana kabari kana samun kamishon masifa ai wa'yansu ‘ya'yan abun da ya jawo suka wallahi iyaye ne suka batar da su me yasa ba su san ma inda yake kwana ba ba ruwansa da omon da yaro yake so zai yi wanki ba ruwansa da kayan da yake ɗin- kayansa ya dinke takalmin shi ba ruwansa da wannan kawai shi dai babban kawai in ya je jeho abinci a gidan kawai hema tar ta nemo kudin cefane ya ma mata adalci ne haka din in bai mata bai to yanki zaki ci ya rayi in ba zaki yi ba ki bari ni dai kin ga fitana haka adalci ne ba adalci a ciki in ba ka da shi ka mata kyakkyawan magana in kuma kana da shi ka fitar ka yi kawai sai dai akwai abubuwan da me yaro yana isowa wani labul kai ma kana me kana bashi damansa Lo- ya kai a yanzu wane ya kai ka siya wa kanka sabulu mana baka da naira hamsin ne ya ce ina da hamsin to ga naira hamsin cikata ka fara koya masa cewa ya fara rike kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ɗawainiyar neman dukiyan da zai rayu da shi shekaransa tara a lokacin shekaransa nawa tara sallallahu alaihi wasallam don ka gane cewa abun nan ba ci ma zaune a ciki ka koya wa ɗanka in baka koya masa ba ba zai iya ba duk abin da za ka yi ka koya masa in mace ne kina gida da ke da 'ya'yanki waɗanda suke kusa da ke ki koya musu kome ba faɗa da hayaniya ne zai ba a hankalinsa da naki da bambanci hankalin da bambanci ai ko Allah ya ba mu sa'a wanda ya aure akwai aiki wanda bai aure ma yana da aiki ne o akwai ko to shi kenan amma kana yin aure to ka haɗu da naka kuma e makarantanka za ta fara samun matsala in har kana sakaci in ita baka iya tarbiyyantar da ita ba Allah ya haɗa ka da ɗa kuma fa makarantar ta fara samun ɗalibai kuma amma tarbiyyan yana yin ƙasa sai ga abun yana ƙoƙarin kubce maka kana cewa yaro zo yana cewa ina zuwa baba kuma ya ce fa iya zuwa baba amma kuma gaba yayi maimakon duk duniya ko ba- ba wanda ya fi shi ba wurinka babu fa waye ne ka- ɗa kan da babansa waye ya fi shi babu ai in babanka ya ce zowa ne to kawai shi kenan wani malami yana so ya koyar da al'umma- al'umma yadda karban umarni yake yana da 'ya'ya guda biyu kuma suna da nesa da shi sai tara dan aika sassafiya ya ce je ka ce wa wane ya zo ya ce wa dan aikan je ka ce ina zuwa ya taho har ya tashi a majalisar bai zo ba sai bayan ya tashi a majalisar ya zo wannan ku- ɗayan kuma washe gari sai ya ce wa ɗayan sassafe ya ce je ka ce wa wane ina zuwa da mayafinsa da ya taso ya zo wurin bakon da shi ya naɗa ya hawo dokinsa suka taho dan Allah umarnin zai yi karɓan wannan da wannan amma duk ya tarbiyyantar da su amma karban umarnin da me da bambanci to dole a yayanka ka samu haka wani fa yadda yake tafiyarwa dole a haka za ka bi shi saboda me saboda jarrabawa ne Allah ya maka ba lalle ne ka ce wai komi ɗari bisa ɗari yadda ka tsaya ka masa tarbiyyar nan sai ya zamanto daidai ba a'a ba lalle ba ne shi yasa ka ga annabi nuhu ya samu ɗansa wanda ya bijire shi ne ka samu asiya matan fir'auna ga ta ta kwarai ga mijinta na mai na banza to wannan haka ake samu don a nuna maka cewa duk iya tarbiyyanka ba kai annabawa ba amma ga ɗansa a ruwa ko ba haka ba ne to in kai kai kai iya abin da Allah ya kaddara kai ka son sa ya jawo ka saba wa Allah kuma sai kai addu'an Allah ya tsare ka sharrin sa kuma Allah ya tsare ka sharrin sa kaga musifa ai ya zama guba kenan ko sai kai ta addu'a jarrabawanka kenan jarrabawanka kenan Allah ka ba mu da sauki na bakwai na bakwai ne ko wa qillatul ma'i alal udwi da karanta ruwa akan me gabbai ka karanta ruwa bi ma'ana ka yi da ruwa kaɗan li'annal israfa saboda yin abu da baja-baja bi ma'ana shine ka yi shi kawai duk yadda ka ga dama li kulli shay'in manhiyun ga komai an hana ko abinci ne ku ci daidai da ku duk dukiyarka kar ya zamanto a kwatan gidanka za a ɗebi abincin da mutane biyar za su ci kar ka yadda da wannan wannan musifa ne a kanka duk da cewa wa'yansu dabbobi za su zo su ci amma ba haka aka so ba abincikan da ake dafa shi don mutane mutum ya ci idan aka ci aka rage ko kuma kaga abun nan yana da yawa ita ta fika lissafin abin da ake dafawa a gida wannan ya kamata ita ta lura a mun yi bakuwa ne muka ƙara kazan bakuwar ma he bata ci ba to kaga nata yana nan kenan ko to a samu wani wanda zai ci a bashi kar dan kana da dukiya ya zamanto kawai a ci a zubar wani har faɗa yake yi in dai bai shigo tsakar gida ya ga abinci ya zuba ba kawai an ci ba wai to yaran ba su goshi ba to ka ji fa to yanzu da su zubar din a tattara wanda za su zubar din a bawa wani mana wanda yana bukata kai in abu ya rage kai baka da amfani da shi wallahi wani ya samu sabo ne a wurinsa zai maka addu'a kuma zai maka addu'a kwarai Allah ka bamu da sauki yace to israf yin abu da ya yi bojo ko ya yi face-face a rayuwa ya ce manhiyun a komai an hana anhu wuri da ruwiya game da wannan akwai hadisi an me an ibinu an ibinu waye an anas bin malik daga anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance ya tasilu haka ne ko ya ga tasilu bisa'i yana yin wanka wanka na abin nan na shari'a ba wanka na soso da sabulu ba fa yana yin sa da sa'i sa'i shine abin da ake gwadin nan mai guda hudu mai kwaya ɗayan to mai ɗayan wanda shi ɗayan shine kasa hudu din to shine wanda annabi yake wa yatawadda'u bi muddin yana yin kuma alwala da mudu wanda ake ce da shi mudun nabi din nan wannan dan karami din nan to yana yin alwala da shi amma ya danganta ga yadda jikin mutane yake wani abun da zai ishe shi na alwala wani in yi ba zai ishe shi ba wani tabbas a wurinsa in yi alwala da ruwan da zai ishi na wani shi ya yi israf bi ma'ana ya yi baja-baja amma wani kuma shi idan zai yi alwala fa sai ya karar da ruwa da yawa saboda jikinsa haka yake to kar ya ce don annabi ya yi da kaza shi ma to ahli sunna kikikaka to sai yayi alwala kuma bata yi ba sallar bata karbu ba kaga an samu damuwa ko abinda ake nema shine jikinka ka bashi ruwa daidai da yadda zai zamanto ya jika da ruwa kar ya zama kayi cewa ba tafiya ɗaya zai ishe ka sai kayi tafiya biyar a jikinka ai akwai matsala ko Allah ka babu da sauki ko da tufa ne ka yi daidai da yadda rayuwa take yanzu wani abin da Allah ya hore masa ya ɗinka ɗan caina ya saka to ya tsaya a ɗan cainansa wani kuma abin da Allah ya hore masa ya ɗinka gizina ta dubu hamsin ko ɗari ma shi wannan daidai ne a wurinsa to ya tsaya ya mai ya yi a wancan ɗin shi ne ya gode wa Allah shi mai ɗan caina kar ya ce sai na iso wancan shi kuma mai wancan kar ya ce tab in na sa kaya masu tsada za a ce ina da kuɗi sai in yi ƙasa kuma a'a baka gode wa Allah ba kenan amma mun gane shi wannan in yayi zunubi to kai ma kayi saboda me na farko kana da ikon ka kai haka sai ka sai ka dawo ƙasa kana da ikon kai kuma kai me kai daidai da kai sai ka ce ina sai ka san yadda kai kai kurun musalli ka ebo ka haɗa kayan ka gaba ɗaya a sallah ka saka Allah ya ba mu da sauki a komi za ka yi kai daidai da kai shine abin da ka bi shari'a ka zauna lafiya qala abdullahi nan ne ko qala abdullahi bin umar haka ne abdullahi dan umar ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi sa'adi wa huwa ya tawadda'u ya zo wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sa'ad yana alwala faqala ma hazal israf annabi ce ce yaya haka kake bata ruwa faqala sa'adu sai sa'adu ya ce a fil wudu'i israfun yanzu a cikin alwala ma akwai bata ruwa akwai bata ruwa shi ma bi ma'ana qala alaihi salam annabi tsira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi na'am yace eh wa inna kulla me wa inna kunta ala naharin jarin ko da a ruwa kake a kan nahar shine kaman korama ruwa korama mai gudana din nan yace ko da a ciki kake a gurin zaka yi alwala akwai israf kaga me kai dai haka yawan ruwa yawwa to akwai israf to don haka sai ka kiyaye duk abun da indiyan ce ma shari'a ne wannan to kai kokari kai me ka kare ba wai ganin wai na fi karfin abun ba a'a yanzu kamar sallah ne na asubahi kaga san da nayi bacci na farka sai aka ce yanzu in yi raka'a nawa sai na zo na ce to a haba da Allah na tashi duk karfi na dinnan bari in yi uku to ta karbu to ka gane Allah komin sa akwai iyaka kawai in yace tsaya a nan to tsaya a wajen kawai amma mun fahimta Allah ya ganar da mu wa qala shaykh rahimahullah wanda ya rubuta littafin aharari yace ce wayajibu takalilu asabi ilyadaini wajibi ne wajibi kaga dole kenan ko wajibi ne ka tsefe yatsun hannu wa yustahabbu fi asabi rijilaini amma an so ka tsefe yatsun kafa in kai alwala ba ka tsefe yatsun kafa ba alwalarka ta yi an so ne dama amma wajibi ne sai ka tsefe na ina yanzu kaga hannu fa shine kowace yake shiga ruwa amma sai aka ce shi tsatsefe shi lokacin da kake alwala ka tsatsefe shi wajibi ne amma ka duba kafa kuma yana harhaɗe yana harhaɗe zai yi wahala ma ka kwarar ruwa ya shiga wani wurin aka ce to shi tsefe shi me mustahabbi an so ne haka amma mun fahimta duk abin da zaka gane yanzu shari'a idan ta ce abin da take so kaza to in baka tsaya a wurin ba ka wuce ta ko ko dan ganin dama ko wani abu to abun ɓaci yake gaba ɗaya yanzu ba mun yi misali da sallah ba ai yanzu ba to kaddara akwai abin da kuma he a barka a kan tsari a ba a ce maka an yanke maka ba yanzu da aka ce ka yi sadaka Allah zai baka lada ai a maganan sadaka ba ai maganan yana da yawa ba ko amma maganan yana da yawa ne yanzu kana da dubu ɗari ita kaɗai ka mallaka sai ka ɗau dubu ɗarin ka ba wani yanzu misali mutum ne ya kai matarsa asibiti haifuwa sai aka ce ai tiyata za a yi emergency yanzu yanzu nan sai ka kuma ba za a taba ta ba sai ka ajiye dubu ɗari kai kuma abin da Allah ya hore maka naira dubu ɗari rak ko ƙarin naira babu a kai kuma gidanka ba a yi tafe ne ba sai ya zo ya same kai cewa ne ga abin da yake tafiya to yanzu a nan abin da za ka mawa kwakwalwanka wanne ne ya fi muhimmanci a cikin wayannan abun da wannan wanda aka ce yanzu gaba take kawai a mata da wayan nan kuma da basu ci abinci ba yanzu za su ci meye ne ake nema a wurinka akwai mai imanin da zai ji kawai ai abincin nan za a iya samu in Allah da ko ruwa ma mutum ya sha dai zai iya rayuwa ai zai iya daukan dubu ɗarin ya bayar wannan karfin imaninsa ne akwai wanda zai ce kai ai gidana bari dai in cire dubu talatin ga dubu saba'in je ka akwai wanda kuma wallahi naira ba zai iya bayarwa ba ya ce tab a yi lamarin duniyan nan nima da kake kallo kai an samu damuwa ko ba samu ba to shi yasa aka zama imanin kowa yana nan daidai da yadda Allah ya yi shi shi yasa Allah ya ce wa'ansu sabiqun bil khairati ne da sun gaggawa suke cikin alheri wuya ne ka gaya musu aiki to sun yi sun gama wa'ansu kuma me aka ce tsaka tsaki ne in ta ji karfi iska ta yi yawa a ci balbalhe ta mutu haka dai wayansu kuma me zalimun li nafsi wayannan kuma gaba ɗaya ma suna zaluntan kansu da kansu ne da za su ma wa kansu don lahiransu sai su yi bakin ciki he ba za su yi ba sai su je lahiran ba su samu komai ba kuma a gidan duniyan bai wuce dai ka bar wa yayanka zo su yi ta faɗa kai ya bar kuɗi Allah wallahi ya bar kuɗi amma ba ruwansa da kuna sa taimakon masallaci ba ruwansa da na musabaka ba ruwansa kwami ba ruwansa makocinsa na jin yunwa baya jin yunwa ba ruwansa a cikin wannan amma ya mutu yau ana cewa ya bar kuɗi kuma yanzu da za a raba gadon kuɗin nan kaf Allah ba zai rubuta masa lada wai dan an raba gadonsa ba daman ba nashi bane nasu ne aka ce amma in ya tsaya ya aikin da dukiyarsa tun yana nan da rayuwa fa kaga ya samu sauki ya ko to Allah ka bamu da sauki yace to takalil tsetsefe yatsun kafa me mustahabbi an so haka sai yace wa yajibu takalilul lihiyatil khafifa wajibi ne ma in ka zo wanke fiska ka tsefe gemu wadda take kafifa karama wanda kana gano fatan gemu a nan ana nufin gemu masu yawa wani mu a najeriya ma ba ma da shi ko gemu mai yawa wanda zai kai kamu uku to kaga shi kan da wahala in ka jika shi da ruwa har ka idan da sallan bai kare ba ruwan amma mun fahimta sai aka ce me za ka yi shi kawai kan bi tsauyansa shi kenan da danshin hannunka ma ya isa amma mun fahimta amma aka ce gemun da ba ana iya ganin fata a ƙarƙashi shi sai an tsatsefe shi a cikin alwala amma mai yawa shi ba sai ka tsatsefe ba fil wudu ya wurin alwala dunal kasifati yace banda mai yawa shi ba wai he an tara masa ruwa a ciki ba wa yajibu takaliluha amma ita mai yawan ita gemu mai yawan ma fi gasali wajibi ne amma a wankan janaba saboda me aka ce maka a wankan janaba saboda duk kowace karkashin gashi na jikin mutum in janaba ta kama shi to akwai janaba a wajen dole sai ruwa ya isa wurin sai dalku ya isa wurin Allah ya bamu da sauki walau kanat kasifatan wannan kan koda tana da me koda tana da yawa in dai janaba ne ta kama shi to dole sai ya jike ta da ruwa dole sai ya jike ta da mene ya jike ta da ruwa Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki amma ya muke da lokaci ne yawwa to na gani ana karuwa ɗaya ɗaya ɗaya kaga an kusan cika masallaci ashe lokaci ne yake ta tafiya ya kamata a dinga in lokaci yayi fa a dinga kula mana saboda darasi ba karewa zai ba yau ai kuma a fahimta shine alheri Allah ya bamu da sauki mun dai karisa tambihin da sunna a cikin babin sunna sannan kuma yanzu mun zo mun fara mun yi wani abu daga cikin me mustahabbai mun yi abu daga cikin mene mustahabbai mustahabbi shine abin da ake so ka yi in ba ka yi ba ba za a rubuta ma zunubi ba ba za kuma a tuhume ka ba in kai kuma an so haka za a rubuta ma lada Allah ganar da mu ya bamu da sauki ya mana mafita kusa da nesa abubuwan da muka faɗa daidai ya ubangiji Allah ya ɗora mana amiza ne abin da muka yi kusakurai a ciki Allah ya yafe mana yanzu kaga idan ka lura dole ashe karatu ya kama mu dole dole mu bambance meye farilla meye sunna meye mustahabbi don haka shine za mu gane alwalanmu tana yiwuwa sallanmu tana karbuwa ko babu haka ba mutum duzur shekarun da ya tara a gidan duniyan nan in dai har kuma ya yi abin da Allah ya karba lahaza ko da da kyaftawan idanu ne ya yi riba ai amma ya zo ya gama rayuwarsa yana magana ce to haka dai suka ce mukan abun ya wuce mana sam wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wayansu shekaran su 80 ma suka musulunta kuma basu mutu ba san da suka haddace alqur'ani kaga duk dai mutumin da ya haddace qur'ani ai aiki yayi aiki ko Allah ya bamu da sauki na'am tsayajiye masu tsayi su zo Allah ya kawo ku lokaci na'am gabobin alwala na farilla gabobin alwala na farilla guda bakwai ne guda nawa guda bakwai ne na farko niyya amma bari fara ma a yadda alqur'ani ya ambato su farko abin da alqur'ani ya fara ambata fiska yace idza qumtu ila salah in kun tashi za ku yi sallah fagasulu wujuhakum ku wanke fiskokinku nan ne farko na ƙura'ani a rubuce kenan wannan shine mai wanke fiska sai ya ce mai wa aidiyakum da hannayenku ila mai ilal marafiki zuwa ina gwiwan hannu wamsahu bi ru'usakum sai ku shafi kawunanku ba maganar dawowa ko tafiya ba shi shafa ya gaya maka sai ya ce mai wa mai warjilaiku da kafofuwanku to su ne fara'id din alwala wannan su ne fara'id din alwala niyya an same ta a aikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne da aka ce mai innamal a'malu bin niyyat ba abin da za ka aikata sai da me sai da niyya in babu niyya babu ai Allah ya ganar da mu amma ka fahimta Allah ya rufa mana asiri kusa ko nesa abin da muka faɗa daidai Allah ka ɗora mana amida ne abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين حميد المجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ya Allah abinda muke nema na alkhairi ka bamu abinda muke neman kariyanka Allah ka kare mu Allah ka zaunar da kasar mu lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya duk guraren da ake samun matsaloli da masu kashe-kashe da masu kame mutane Allah ka kame hannayen wayannan bayi Allah ka tsare musulunci da musulmai ya hayyu ya qayyum abinda muka haifa da abinda za mu haifa nan gaba Allah ka sanya musu albarka wanda suka kangare Allah ka dawo da su kan hanya mu karanta Fatiha bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله